أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الأدهى باب الليا عن أنس بن مالك لقى أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى النبي صلى الله عليه وسلم كان كتوى إدها مزالة سلم عليك إلي بكفشين وتمزالة كلي دراغنا قدابي آه أقريني raguna guda biyu a ƙaraini masu ƙaho wai samma yakan amata sunan Allah wajen yankansu wai kabbaru kuma yakan yi kabbara a yayin yankansu wato yakan kamata Allah ce Allahu akbar wai da'ur rijlahu ala sifahima yakan aza kafa sai wato kuma yakan dora kafarsa a gefen su wato ainihin kafarsa a gefen su wato ta wajen kiyar wuyansa shi wannan dabba din saboda haka wannan siffa kenan ta yanka ake koya muna idan mutum ya zo yanka ya amma sunan Allah ya yi kabbara sannan ya aza kafarsa ga wato ainihin saman wuyan wato kiyar wuyan shi wannan dabba din sai ya taka sai yanka na wa fi lafzin zabahuwa wato zabahu ma biyadihi maza Allah ya yanke wannan dabbobin da hannunsa ba wakili ya samu fi lafzin wani lafazi samu ne masu mai wace wala a yake cewa kuma wala abi wayanata a ruwa abu iya nata kowa fi sahi wanda yana cikin ingantaccen hadisin samu ne ne masu tsada masu kuɗi kenan da musalla sitin da lafazin ta badala sinin wanda wato ainihin aka canza daga kuma wato ainihin lafazin sinin ya zai lafazin ta wasu yi lafazin wani lafazi wa ya ƙuli bismillahi ya faɗi bismillahi wallahu akbar ya ce Allah mai girma walahu min hadisin Aisha an kuma samu daga hadisin nan Aisha Allah darata ta ce amara zukafshe ne a ƙananan manzan Allah sulama ya muni da rago mai ƙaho ya ce a kawo masa yana tako cikin baki a lokacin shi wannan ya da ofi sawari yana tako cikin baki wato wajen duk takun su can baki gare shi ya burku fi sawari wajen gwiwarsa ba ne ya kai durƙuso cikin baki wato wajen durƙusonsa wajen gwiwarsa wato akwai baki gare shi wajen zurfin sawari ya kai kallo cikin baki wato ta wajen idanunsa yana da baki wannan rago wannan siffar ragon kenan fa utiya bihi ya ka zo manzan Allah da shi idan ha bihi manzan Allah ya laye da shi fa qala laha sai manzan Allah fa qala laha sai na'am sai ya ce da ita wato fa qala laha sai manzan Allah ce na Aisha ya Aisha ya Aisha halumanna mudayyatan yace ya Aisha ni ko min yukan nan halumanna mudayyatan kuma qala sannan yace yace ashabiha jahajarin yace wasa ta ga dutse wato kidara ta ga dutse fafa'alta sai ya aikata kan sun a haza har sai mu zalla karɓar niyuka wa a haza hu wato ainihin kuma bayan sani wato ya karɓi wannan shi wato ita wannan yuka din na yace sun ma haza ha wato sai mu zalla karɓi yukan wa a haza hu ya karɓi rago fa'ada fa'ada ja'ahu yayin nan manzo Allah sai wato ainihin wato ya kwantar da wannan ita dabba din ita ce abin da za a yi daya da shi din sun mazabahu manzo Allah sallai yanka sun makala yace bismillah da sunan Allah Allahumma taqabbal min Muhammadin Allah karba wa alai Muhammadu wa min wa atu wa ali Muhammadin kuma Allah karba wa ala alai Muhammadu wa ummat wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma Allah karba wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam summa dahabihi sannan ya yi layya da shi wannan dabba ne wa an abi hurairah radiyallahu anhu alqala qala rasulullahi sallama man kana lahu sa'atan wanda yake da yarwa walan yudaha da ya layya ba fala ya qarbanna musallana kada ya kusanto mana masallacin mu rawahu ahmadu wa ibn majah wa sahabu hakim warajaha ayyamatan gairahu waqfahu wato warja sashin wasu wato an magabata na hadisi wato an sun jar da hadisin wato an sun jar da shi warza a yi matan garuhu wasu a'imma wanda ba shi wato ainihin hakin din ba su rinja da hadisin cewa wa kafahu mawqufu ne wa an jundubi bin sufyan radiyallahu anhu qala shahidtu al-adaha ma'a rasul sallama na halarci wato ainihin layi sallallahu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ma qada sallatahu yayin da kuma sallarsa bin nasu da mutane a yace nazara ila ganam sai manzo Allah ya dubi ga wasu tumaki kar zubihat wanda har an yanka su faqala ce man zabaha qawla salati waye yanka dabbar sa gabanin a sallah fa yazbahu shatta makaran to ko wane ne dai to ya yanka wata wata dabba wato kuma bayan wata ta wato wadda ba wannan baɗin wa man lam yakun zaba wanda ko bai yanka baɗin falyazbahu alal ismillahi to ya yanka bisa ga sunan Allah wato yanka bisa ga sunan Allah muttafaku alaihi an gamu kansa wannan hadisi وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتكمه فقال يتي أربع أربع لا تجوز في الدحية دبا قدا هدو بلا سالة با واتو أينه أتكين ينك دبا ليا يتي لا تجوز في الدحية الأوراء واتو شيني واتو مي إدو ديا يتي كما والمريضة haka mai marshi wani rashin lafiya albayyanan marduha wadda rashin lafiyanta ya bayyana wal arja'u hakanan da al arja'u mai gurmunta albayyana dila'uha wadda gurmuntata ta bayyana wal kabiratu allati la tunqi hakanan da wato ainihin da tsohuwa wacce ba bargu a cikinta wato wal kabiratu babbar dabar ta tsufa kenan allati la tunqi wadda wato bata da wato ainihin bargo a tare ita ba raguwar ba a cikinta rawahu ahmad wa arba'atin wa sahahu tirmidhi wa ibn hibbana da su babu irin sa su gare ta wajen amincin za a samu mai da yalwa gare saboda ramanta wa an jabu qala qala rasul sallama la tasbahu illa musinna mazala ce kada ku yanka fati sai musinniya wato sai musinniyar dabba na'am yake cewa wato sai mutum ya wato dabba ta kai tuba ta kusa ta isa da wanda ganta ba ta da makusa dai ta isa ga shekaru sannan a jikinta wato ba ta da wata makusa da mutum ya ce ga wata makusa gare ta to shine mutum ya illa in ta'assara alaikum sai in ta wuya ta gare ku yace fal yace to yanzu abin da za a yi yace fatazbahu jaza'atan to sai dai idan ta wuya ta gare ku to ku yanka jaza'a wato wadda ta kai dai za a ta kai shekaru kura dai a jiki ba a ga wato ainihin irin tuɓa-tuɓan da ake so gare ta ba an dai ba ta da muskilar da shari'a kuma ta aje ta rama da makamantansu to ko da wato ainihin ba ta da cikakken irin wato ainihin tuɓa-tuɓan da ake so a gani ga dabba ɗin to inda ta kai wato jaza'a ɗin wanda ta fara hira to za a yanka ta shine jaza'atu min da'ani wato a yanka jaza'a daga cikin tunkiya cikin tumaki kenan رواه مسلم وعن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله من زال أمرتهم أن نشترف العين والأذن زال يا أمرتهم ده ملورا شيني أن نشترف ملورا ده إدو ده كني وجن ينك دفع ملورا ده لا في ينسو ده كوم لا ين كني دي ولا ندى هذه أوراي كده ملي يد من إدو ده ولا مقابلة آه واتو واتو ainihin yake cewa kada mu yi wato layya da wato ainihin mai ido ɗaya wato ainihin mai ido ɗaya karmele da mai ido ɗaya ko kuma yake cewa wala muqabalatin hakanan kuma ko mai yankakin gefen kunne shine muqabalatin anan wato ta gajen gaban kunnen ta ya wato ya yanki wato ta wajen gabanta wala mudabbaratin ko kuma mai can kuma ainihin mai yankakin ƙarshen kunne ta bayan kuta nan ta gaba kunnen ya yanke ko ta bayan kunne wala har ƙa'u ko kuma wata ke tsagaggin kunnuwa kunnan ta ya tsage shine harqa'u wanda kunnan ta ya tsage wala sarma'u kuma kada mu yi wato layya da wato ainihin mara haƙura wadda haƙuranta na gaba wato sun faɗi a harajahu ahmadu wal arba'atan wa sawu tirmizi wa ibn hibbana wal hakim wa an ali bin abi talib radiyallahu anhu qala amarana amarani rasulullahi sallama manzal sama ya umurce ni an aqumu ala budunihi in tsaya in kula mai da wato ainihin raƙumarsa lokacin da ya yanka ta wa an uqassamu luhumuha kuma rarraba namanta wa jududaha da fatanta wato rarraba wato ainihin namanta da fatarsa da kuma tozunta shine wato ainihin wajila laha da tozunta alal miskinin ga miskinai wala udi fi jazaratiha kar in bayar da wani abu na nama cikinta ga jazaratiha ga mai fawa wato ga mai fawanta ga mai aikin ita wannan da sai an min ha wani abu daga cikin ta matsayin sakamakon wato biyan aikin sa sai da adiba a aminci saboda Allah wa an Jabir bin Abdullah qala na hanna ma ar-rasul sallama mun soke abin sokewa tare da manzon sallama ammul hudibiyya a shekarar hudaybiya shekara ta shida kenan albadanatan sai zan muka haɗa ka wato duka mutum wato albadanatu ala saba'in sai zama to duk mutum bakwai sai a yanka wato raƙuma guda wal baqarata ala saba'in in kuma saniya ce mutum bakwai sai a raba a ba su namanta na babul aqiqatu babun zanin suna su suna tafiya guda yace wa an ibn abbas radiyallahu anhu Allah ya shi yace anan nabi sallama daga annabi sallama ce aqa an hasan wal husaini manzo Allah ya yi zanin sunan hasan da husaini kafshan kafshan rago rago ko wani ya yanka masa rago rago wa abu dawud wa sahawu ibn huzaimata wa ibn jarudin wa abdul haqi da kuma abdul haqi lakin raja abu hatim irsalan sai da abu hatim ya rinja da hadisi ce mursali ne wa arafahu ibn hibbana min hadisin anas a ibn hibbana ya fitar da shi ta hadisin anas na hukuncin sa wa na shi radiyallahu anha daga nana sha Allah zai ta anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sama amarhum ya umurce su an yu'aqu alal gulam wato manzo Allah sallama ya umurce su su cewa a ayi yankan zamin suna wato ainihin yankan zamin suna ga yaro namiji shattani a yanka akuya guda biyu wa an jariyatin shattan idan ku mace ne a yanka akuya daya rawahu tirmidhi wa sahahu tirmidhi ya inganta shi wa arajahu ahmadu wa arba'atan da kuma mutane hudu an ummu kurzi da kuma wato kan tarwa ummu kurzi alka'abiyatan wato a ƴan ƙabilar wato alka'abiyya wato ƴan ƙabilar ka'abiyya na hau kwatancin ta wato kwatanci irinsa wa an samu rata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kullu gulamun dukkanin yaro murtahanu bi aqiqatihi manzo Allah ce kowane yaro abin jinginewar ne ga abin yankan sunansa wato abin jinginewa ne ga abin yankan sunansa wato duk sunan da aka yanka mai da shi ya to da shi ne za a jingina gare shi zuwa tashi alkiyama har lahira an jingina wannan suna gare sa inda an ka yanka dabba da sunan mutum to wannan suna an jingina shi gare shi alkiyama har lahira wannan suna nashi ne babu mai kwace mai wannan suna eh wannan suna nashi ne tuzbaru anhu yawmul sab'a ana kuma yankan nan wato rana ta bakwai ne da haihuwar yaro wa yuhlaqu sai a yi mishi asiyarun wai san mu sai a ambata sunan yaron a ce sunan shi sadiku ko sunan shi kabiru ko sunan shi sani ko sunan shi awal ko sunan shi wato ainihin shamsuddin makamantan su dai wasu hau turmizi turmizi ya inganta wannan hadisi alhamdulillah